bakwai bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya ji shi ne ya ce ga wata biyu ne sana da rubutu da ya yi da ya yi idan ba nan da rubutu da ya yi da yau za mu tafi da rubutu na tara a wannan shekarun ya albarka wa ba'a da Ramadan da hakiki rairaiwa da aka yi da suna da ma'ari za mu tashi fasalin cewa ya yi ramata shafi na saba'in wannan fasali ne zai bayani a kan ban kwana da ramadan a wannan masallaci na gidaya da ke kundira gangar da bata malin ke fasu cewa ya yi ramadan fasalin da yake magana a kan ban kwana da ramadan takaddam ya gabata cewa ma ta wata fitar aiki abinda ya inganta ya tabbata cikin bukari da muslim an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga annabi kira da an ji Allah tabbata a gare shi yace man sama ramadana duk wanda ya azumi wata ramadana imanin yana da imani wa ihtisaban da neman lada gofira da mu ma takaddama mai zani za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wani ahmad ya kuma inganta daga imam ahmad cewa wa ma da akar da abin da ya jinkirtar ma bai ba wa isnadu wa hadan kuma isnadu ne mai kyau man kama lailatul qadri duk wanda ya tsaya wa ya tsayawar lailatul qadri daren lailatul qadri imanin yana da imani wa kitaban da neman lada gobira da ma ta kaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wa man kama ramadana duk wanda ya tsayawar daren ramadana tarawih da tahajjudi imanin wa kitaban yana da imani da neman lada gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa zadan da zani imamu nazari ya lara da cewa gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya yi jinkirta wa li ahmad an ubada marfu'a a musnad na imamu ahmad daga ubada bin sani ya jinjina shi zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam kila ya ce da kadir cewa a daren da ya ce kadir duk wanda ya tashi ya salla a daren shi ne man ka man ka ma ittiga wanda ya yayi wato ya ya tsaya a wannan daren yana da neman da ya ce kadir da ma ba ta da dalilin cewa Allah ya sa yau ne da kadir waka kuma waka lahu sannan kuma Allah ya taimake ka daren shi ne da ya kadir gudera lahu ma ta kaddama min zambi za a gafarta wa mutum abin da ya gabata na zunuban sa ma ta an fara da wanda ya yi kintar wani bin ibban wal bayhaqi arwa da ibn ibban da imam al bayhaqi cewa da an hadisi ayyukan marfu'an an karbo da Abu Sa'id al-Khudri da Sa'd bin Malik bin Sinan Allah ya tsara masa ya ce man sama ramadana duk wanda ya rubuci wata ramadana wa arafa hududahu sannan kuma ya san iyakokin ramadana din wato a iyaka dokoki da Allah madaukakin sarki ya sa ya yi azumin ramadana kuma ya san iyakokin ramadana na doka wata hafaza ya bayan baki da ruwa ne ta hafaza min sannan ya kiyaye abin da ya kamata ya kiyaye na ramadana sai aka ce ko jira ma qablahu za a kankare masa zunuban da yi kafin wannan lokacin Ramadan wani abin wa yana marfu'a akwai abin da daga abu da shi ma ya jingina shi da annabi alaihi salatu wasalam ya ce jaru ramadana shi wata ramadan yukajiru ma bayna yadayhi ila jari ramadan al-muqbil yana kankare abu da yake gaba da mutum wanda ka gabatar a baya har zuwa ramadanan da zai shi ne ma da asara da da aka fara a kan har zuwa ramadanin da zai yi shi ne ba da yadda ce ana nufin idan Allah ya yi karfi ya sa ka dace da lalaci gare a wannan shekara wasu kurakurai da za ka yi ta yi kuma har zuwa na ramadanin da zai zagaye ka yi kuskuren ba wai da dukkan kiyo sai Allah ya ce a goge ba shi ne abin da ya ce sai ma da yake رواه ابن ابي الدنيا والتكبير مسروق اما كركري ذنبين yana da sharadai sharadin bidahudi na ne kiyaye dokokin Allah in tajjanzu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum ko kuma ɗayar alladina yusabbihuna kaba'ira al-ithmi wal bawa'id illa annahum ani sada'iru dhunub mutum yana iya yinsa ya ga da yi wa Allah don sun cewa domin mu ba ba su ne bane za mu yi kuskure to wayannan kurakuran su Allah zai yi da su a kawar ba da su a yaje ba amma na ganganci wannan da ba kuma illan lama ba ba ban da ai sadairu zurub shine lama to shine ba da yake gaya mana anan yake cewa bi ta kudni bayan ba ya yi ta habba da min ta hanyar kiyaye abin da ya kamata a kiyaye na kurakuran wal jumhur mabiya yawan malamai sun taba kan ala sun taba kan cewa anna zalika inna ma yukaffiru sagair kajiba wannan abin da ake magana kan kare zunubai yana kan kare ƙananan zunubai lima rawa muslim annan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da muslim ya rawaito ya cewa annabi alaihi salatu wasallam qala ya ce as-salawatul khams sallolin guda biyar wal jumu'atu ila al-jumu'ah da sallar juma'a zuwa wata juma'a da wata juma'a da kai zuwa da jini wa ramadan ila ramadan da ramadan da kai wanda ya wuce zuwa wannan ramadan mukaffiratu da ba bai da hudu suna kankare da ba abu da yake tsakanin tsakanin juma'a zuwa juma'a kananan zurban ka sai Allah ya kankare musu in dai Allah Allah ya tafi juma'a ta tsakanin ramadan zuwa ramadan kananan zurban ka sai Allah ya kankare su in dai ya karbi ramadan kaga ta nan za ka kawo bayani cewa Allah baya son kowa ya shiga wuta saboda gonan da ta ake ba mu tana da yawa shi za a ɗaya daga cikin magabata yake cewa da kaɗai zalla wa kasira man galabat ahmaduhu a sharatu ya kaɗe ya yi asara duk wanda ya saki ɗayayen da ta rinja yi gomayya ne ja wannan bayanin da yake nufi da wannan man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها duk wanda ya aiki alheri ɗaya yalla ya ce ku ba shi dinki goma daga goma na kuma zuwa dinkin garki ina ba a bin kabira ne amma idan kun zunubi kuma sai a ce a baka zunubin guda ɗaya shi ba a ce falahu ashiru amsali ba to sai wani magabaci ya ce duk wanda ya sake rana alkiyama ɗaya ɗaya da zarin jayi ko bayyana inda ake ninka masa goma to yayi asara Allah ya yi shi za su yi nawa yake cewa har zuwa buga kuma gamala an to haka ku rike yi wa kanku hisabi kullum da yau da ya kawo ka Allah ka ga in kai ne za ka kanka hisabi yanzu wanne ne ya yawa tsakanin da Allah yau kariya nawa kai gaskiya nawa kai da fara nawa kai kaza nawa kai zaki nawa kai duk wani abubuwan ka a'auna to kada ya kanka hisabi zai ga abubuwan ka na raguwa to shi ne ma da yake cewa mukaffiratu lima bainahunna suna kanka ya wanda yake tsakanin su ko ke majrurun muke fada sai da nisi na da kawai wa bi ta'wili wajen tawili wajen fassarar su kaulani akwai magana tsaro na daya ta farko anna tafira wa shurutun bi tilal kawai kun ji kankare zulubin yana da jarkan cewa sai ka yi tantance manya kamar da na kawo aya na biyu cewa ga in ta jikin ne ka ba ira ma tu hauna anu sai kun kiyaye manyan zurbai ko daga na za a dan kare kana shi ne ka da kira a san ne yu annal murada abin da ake nufi Allah ya yi fara'iza wannan farillan to kafiru sagairu khassa eh to kafiru sagairu ka to kafiru sagaira khassa suna kankare wato ƙananan zurbai ne kadai wa qala ibn al-mundir ibn al-mundir ya ce dira na tsakani alailan zurgani ko kuma ka ce dira na tsakani alailan zurgani yurja biha maghfiratu dhunub ana yi ba fatan cewa idan ka dace da zurgin kadar za ka kare ma zurbai ka ba ya wasa ga iya manya da ƙanana idan ka dace da zurgin kadar wa qala gairu wasu maka ce a misali zalika fi sau wasu ba da yake to haka nan a azumi ba shi ma yana kokari manya da kanana wal jumhur amma mai nan ba da yake ce ala sun ta ba kan annal kaba'ira la budda la halin tawbatin naso manyan zirwai babu makawa ce ta yi kyakkyawan tuba a gurin Allah tuba da hakuri da ake faɗa mutsa kana da zaɓen a cikin ruwa ka zo ka tuba kake tuba ka tuba tsakaninka da Allah amma ba zai yi ka fashe da lailatul qadr kuma ka dora ka cigaba da cigaba ba ka fashe da lailatul qadr ka cigaba da zina a wannan kama ne na Allah ba ka jiri ba to shi ne ma da yake wa hadithu abi hurairah yadullu ala anna hadhihi al-asbab al-thalatha hadith abu hurairah yana nusarwa akan wa'annan dalilan guda uku cewa kullu wahidin minha mukaddiru ne ba ta rafa min zuru kowane ɗaya da yake yana kankare a wuce ya gabata nan da bai fa kiyamu da yake kadim ya ba mu tafsiru bihi lallai sai wannan da yake kadim idan mutum ya dace yayi rayu da lallai da yake kadim yana kankare zinabai ana kankare zinabai da kilawa bakaha idan mutum ya dace da dara walau lam ya walau lam ya karu biha ko da bai ji wato a ransa bai ji cewa bai iya tashi ba ko yau ne da zai kadar ba in dai ya yi ibada a ranar to za ka tare ba kaga ko da yake tashi da niyya wani ma ya raya yana amma bai fahimci cewa an yau ne da daren da za a nemi da zai kadar ba shi ya ba manta kawai shi dai yake kafin ta yi to shi ne ko da bai sa a ransa cewa yau ne da zai kadar ba in dai ya raya daren to za a san tare ba wa amma siyamu ramadan wa qiyamu amma qiyamu ramadan kuwa sauran kwanaki ke nan da ba da lafi kan ba da kuma qiyamu da yake da kai da tarawu wa yadda wa qabu tafsiru bihi ma ala tamamin jahi su kuwa ana tsayawa ne dangane da kankare da daga sharadin da zai sa kankarewa da daga sai ka haɗayi sai ka yi tsayuwar watan gaba ɗaya shi ne da kankare da kankara ce da iya ranar kawai su za a kankare da daga shi kuma watan ramadana laifin mutum da ya yi yana tara ya tara ne amma dai yi nisa da mai da zai gare ne don yana so ya samu wannan falala kan kare da zubar ya rayu da ranar duka sabanin wanda idan da zai dace da iya ne da su gare da kaɗai bai rayu da rayu duka ba shi kuma za a kan kare wanda zubar duka to shi za ka bar abu a koyi kare da abu yanzu yake ba lokacin da rayu ko da zai zai kwanciyar da domin ya san zai da yadda raka ka duka ni da Allah ya bashi a koyi domin kowa ya yi jihadi wakila aka wasu malaman suka ce ya fi sallau akhir lailatin min ramadan ana gafarta wa bayan a ƙarshen daren ramadan ƙarshen dare ana yi gobe sallah sai Allah ya ce a kalli bayi gaba daya wa yadullu alaihi ma rawahu ahmad ana bi hurairah abin da yake nuni akan haka abin da Imam Ahmad ya rawaito daga Abu Hurairah alihi wa yubar lahu fi akhir layla ana gafarta wa musulmai a ƙarshen dare fakila ya rasulullah ya kace ya ma'aikin Allah ahiya lailatul qadri wato ƙarshen daren shine daren lailatul qadri قائلا سيدنا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله. يدعى shi ba ya tafi idan ya gama aikinsa ana ga inda ma yi wafa ajiyar ko ana ba shi ladan da ne idan ka za amalu idan ya gama aiki shi yasa wani suna da wani kace ba ma karshen daren ikirin da da ake yi ba ana nufin karshen kowane dare kuma mun yi irin wannan hadisin a baya cewa kowane dare kowane dare ana yin ta bayi hadisi ko kuma ingantacce kullum sai dai ɗiban da ake yi baka sani ba a ɗiban da aka yi an ɗiba da kai ko babu shi ne kawai babban in aka zo ƙarshen dare cikin wannan lullumpawa ne to shi ne ma da yake warawa waruwi a an nasa'ini an rawaito cewa lallai masu azumi yadda yau ne yawan suke makoran nan kwale ne za ta dawo ranar sallah karama gaba ɗaya an gafarta mu wa anna yawmal fitri kan ma yawmal jawabi ita ko ranar sallah karama ana kiran da ranar sakamako ranar jawai ja'iza dace ne na ja'iza kowa za a bai sakamako wa akhrajal barza an mu'az marbu'an imam al-barza ya fitar ga ibn mu'az bin jabal ya dingira shi ga annabi alaihi salatu wasalam yace man kama ramadan duk wanda ya azumci ramadan wa salla salawatul kham kuma ya salloli biyar na bada gobe da baya yace ka daure ka ga wannan ramadan ba kai bisin sallar garulla ko ba wallahi alkhairin da za ka haɗe ku suna da yawa ko ba kai tarawih ba ya zanto musamman ka dage ya zanto duk sallah ba kowace kana wura ka dage ikama ai morewar ta yi yawa da za a buɗe ba kalalar da ka shiga wallahi da wala ta ƙara nufin ba kawai wannan shekarar da za a ranka cewa ba za ka yi nufin sallar farilla ba ko da ka fito ka ji wani masallaci ya ci dar ana zama sai ya sai ka ce to ai guri kaza suna makara bari ne ta ka dauki wannan dabaru in ka dawo da za ka je ka tashi sai da mutum ya goma ka gani da da sallah sai ka ka jira in dai ko dai da rabi domin ka samu dai domin da ba harami kanka ba ko yawa saboda aka je ka jira dai sannan na biyu wa hajjal bai ya yi kuma aikin hajji ya ziyarci daji Allah kana haqqan ala Allah an yaghfira lahu wannan tabbas ne a gurin Allah Allah zai gafarta masa kana zuwa malamin imam malik imam zuwa yace idan kana yawan cikin idan rasu sallah karama ta kasance wa kharaja an-nas ila salati mutane suka fito don yin sallah kullala alaihi sai Allah ya tsinkaye a kansu فقال إن يا إبراهيم يا قبائل لي كنتم ولي قمتم danni wato kuka yi azumi kuma danni kuka yi tsayuwar dare in da yau mabzura ne duk ku koma za ku dawo ne kuna masu dawowa gida duk na gafarta mu wa qala muwalid malam muwalid yace yarji wa hadha yau qaum kama waladatuhum ummahatuhum a wannan ranar mutane za su dawo gida sun tafi sallah araba za su dawo gida ne su kamar ranar da wato mahaifiyar su ta haife saboda an tattare musu zunubai gaba daya ruya ne na abbas marfu'a an rawaito daga abdullahi da abbas ya jingina zuwa ga annabi yace idan kana yau da fitri idan sallah karama ta kasance ranar sallah karama haba da shi mala'ika ila al-ardi sai mala'ika su rabu gaba ɗaya ban kaza da yake hula ala abuwan sika sai su garda ya abar hanyoyi bakin hanya shi ne abuwan sika a sika shi ne bakin loko to kowace fara duk wani gurin da mutane da za su fita kowane layi da mala'iku suna da tsaye a gurin kawai ba shi ne daga cikin dalilan da ya za a ce so ka canja hanya ba ko a cikin sunan zuwa iri in ka wuce nan a dawowa sai ka canja hanya domin mala'ikun da za su saurai kwakwinta na nan yanzu idan ka tashi dawowa kuma wasu sun kuma ɗaukar za su kwakwinta idan ka tashi ta hanyar ka dawo su ne dai suka ɗaura kwakwin irin hukumomi ke su za su tsaya a cikin jami'i ne na a cikin hanya yuna dauna da sauti za su rika fira domin irin sauti ya sa'u man khalaqa Allah duk wanda Allah ya halitta shi yana jin wannan sautin na malaika illa jinna wa yin banda mutum da aljanna mu kana ne da aljanna ba ma ji amma tsuntsaye suna jin malaiku na kiya dabbobi yanka kaji yanka suna ji ya kuma suna cewa ya ummata muhammad ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ukhruju ila rabbil karim ku fito ku tafi zuwa ga ubangijin da yake mai karam mun bari da karamci a ba haka ko wani abu ya dau wani abu wani ya dau wani abu ya baka kai komai ba kai karamci ko kuma kai mar aiki na naira goma ya baka talatin ko ashirin wannan karamci shi za a ji kira Allah alkarim eh domin wannan iya isa da ya ba mu ce da kallon baki ba mu yi abin da za a ba mu ba to me muke sallar minti goma sallar awa ɗaya a rana saboda haka karamci ne yasa yanzu iska saboda yawan da kai mama wani sai ya cika ta sai kuru har da hayaki zai haɗu ya kuro ba saboda haka karamci ne da Allah karamci ne domin wani yana ta yin da an rike ta sai an fiya oxygen sai an fiya yawa to karamci ne na Allah idan dan aikin mu ne ba mu tantance ba mu fuskar ba ba mu da abin da za a ba mu fuskar me yasa yake kalli Allah yaukin jazira wane mutum yana ba da sakamako wa ya zura zamba da abin da ne gafar da babban jini na ba ku mata misali satin nan da na zo na abin karatu na ce misali da zan ku shi ne kamar sai da za ku gane karamcin Allah kuma Allah ba mutum bane shi mutum da ya ɗauko yaro ya ake yi a kasuwa ya sa man miliyan hamsin sai da aka shekara da yanka ba sai da yanzu da a sai da baro ya mace yan birni gaba ɗaya kwalaye ne shi ya ce yanzu ko miliyan goma baro aka zo aka zauna da ganin da iyayen da kowa ana ta bugawa ta san zai ce matsala an kai mutum kotu ba alƙali to ka daure su da zai biya ka yawan za a yi jarumi za a mata kawai wasu ta ga yaran daure su ɗan wani da ya ɗan musa ta zai yi amma za a zo da biya ce ya za a yi biya shi za da kewa wani abokin da nake duk wanda za ka ba ba shi je ka sani ba za ka iya yawan da ya maka kasa da shi in ba za ka iya yare mai ne zo bai baka bai baka da damuwa ba za ka samu hawan jini ba sai ka bai dan ma ka ce shi ko ba kai kuma dawowa ne saboda haka sai yake to a zo yin wannan ba wato ba kudin biya ba halin biya ko gidan su za a je ba za a iya biyan wannan kudin na ce ai na ga a mafi sauki abin da mutum zai iya yi shine na farko ya ce a biya shi kaɗan kaɗan a hankali ya san dai kuɗi ba zai biyu ba ko kuma ya zo mataki na biyu ya ce ya ce ya ce wato ya dace bar masa kawai bai ce ya ya ce ba amma ya bambanta ku ya kore sai na ce amma ya kuke kallon mutumin da zai zo ya ce yanzu ya yaji kuma ya ta kare da ya gobanci ya kuma zuba wasu kuɗin ya ce dawo ka zauna shi ne wata ajiya ta ce ai ko ko ka haife shi ya ka sa mu ne wahala ai ko yan da ne ina da abin da za ka yi wannan ƙarfe in ka dawo da shi to yau yana ƙarƙashin wani ba shi da cewa komai a gurin ba ya dawa ba ya hana to fiye da wannan ba kai wa Allah shi Allah da aka zo mutum da yake amma shirkanta abubuwa an yi shirka amma Allah ba ka jin zargi yace ya waje ba kuma ya ce wanda wani ƙara tuna wani ba kuma ya ba arziki ya ba abubuwa amma manja da cewa kai ma wannan laifin shi ne karanci ba na Allah domin da kansa yake cewa an hawa Allah shirka saboda kansa sama sai da kazu samawa ya kan fadar da ne wa sai kokun ardu wa tahiru jibalu ne da an ta aure rahman wa da saboda an ce Allah yana da da amma mutum ya zo ya yi wa Allah ya na ya ce ma kuma ya azurta yad'una lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim wa yadba'u anhu banda Allah wani ya to shi ne abin da ba da yake gaya mana a nan yake cewa guda su zai a nan suna kira kowa zai ji banda mutum da zai ya kulu da yawon mata ma masu kurdu da yana da larabin kari yawancin jajila wa ya kulu zambar abu yana gafar da zunubi babba sai za ba da su ila musallahu da zarar sun bayyana a gurin sallah musallan shi gurin da yake fili ke kan عبيد أجل الذي يوى الرسول من فوقه يقول الله عز وجل لملائكته بألا يكلم ملائكته في سره ما جزاء العجيب إذا عمل عمله يتنبيه الذي ميزا فمقام مائكتي إذا يك أيدي إذا مائكتي يك أيدي ميزا فمقام يتنبيه ملائكته فيقول الذي إلهنا يا ولي وسيدنا كما شغبانه an yi wa ba ajira shi ne a cikin masa ladansa sai ya kuma sai Allah ya ce ni usbiliku don na da jira muku an da an su sawabahu yin jiyani yin wakiya da yin rizai na mai da ladan da ku gani da hannun da suka yi muku da tsayuwar da suka yi wanda rizai na mai da ita na yi da wa mafiyar da kuma duk na gafarta mu irjiya wa mafuran lakum ku koma gida a filin yi za a gaya wa bayan ta ku koma gida an gafarta mu tare da Abu Salama ibn Subaydi Salama ibn Subaydi ya fitar da wannan hadisi da da bayan bayan iya kara yake wai kudu kuma yana cewa ya yi bayi ya ku bayi na kawai izzati na rantsi da buwaya ta wadda la yi da girma na la ta samu ni yau ba sai ba wani abu da za ku tambaye ni a yau ki jami'i ku ba wannan taron da ku li ajalakum dangane da lafiyar illa alaikum ba sai jira ba ku shi za wanda ya fahimci wannan za ga nutsuwa da nishaɗi yake samu a ranar yi wala da duniya ku ko abu da duniya ku ba illa da yanku na ku ba sai sai na duba muku shi ma za a ga yarda ke ko inda dinaran sai da buwa ya ta la akturanna alaikum azaratukum na rantsi da buwa ya ta sai na lullube muku tabatukan ku kurakuran ku da kuke yi sai na lullube muku ma ra kanku mu ne mutukar kuna ku zanto da da gudanar shine muraqaba da muka faɗa jiya wa izzati wa jalali la rantsa da ruwa ya da girma na la ukhdiku ba zan ku yadda da ku ba wala abdahukum ko nan wa la ukhdiku ba zan tabar da ku ba wala abdahukum sannan ba zan ku yadda da ku ba baina ashabil hudud an gane ko tsakanin ma'abuda wato iyakoki in zan ku magfuran lakum ku koma gidaje din na ga farkon kada arzaitu ni kun ne ni da gawa da su an ku kuma rai da fatabrawul malaika malaiku sai su murna wa tastabshiru bima yu'ti Allah wa hadhihi al-umma ki ta'rifu saboda abin da Allah ya ba wanda al'umma ki sai wa mutane al'umma idan an baro ni da Ramadan idan suka yi bude baki suka dauke a na wata Ramadan ranar sallah karama ce asiyamu wa da'il amal man wafa asiyamu wa da'il amal ajri da sauran ayyuka kuwa man wafa duk wanda ya cika su ko huwa min khiyari ibadillahi al-muwaffi yana a cikin zababbun Allah madaukakin sarki waɗanda za a cika wa su ma wa man khaffafa fiha duk wanda ya kauye kuwa da isu ne wato tauye ne wanda ya tauye a ciki ba wai lullun da kaji ne to ya gani azaba gani ya tabbata da masu tauye idan kana da wani liman kafafa da tiya da duniya idan azaba ta tabbata ga wanda ya tauye abun awo da duniya ba kai ba halu man kafafa da tiya da duniya to ya halin wanda ya tauye ma'aunin da ya zo ya ba daidai ba ya yi azumi ba daidai ba wanda ya kawai mutum shinkafa ya ce za a ba azaba ina ga wanda ya kawai sallah shi ne magana da yake titi sai ga wani kida guda biyu gadar tuwabban nufusu ma amilan da ya haku da zari a wunan mazarar ma'ana gadar tuwabban nufusu ma amilan gobe za a cikawa rayuka wato ladan ayyukan da suka aiwatar gadar gobe a zuwa kiyamar wa yanzu zari auna sannan manoma za su girbi ba za a wu abin da suka yi ba sai ranar da yara su gidan kama in azamu azamu li anfusi idan sun yi abin kirki sun yi abin kirki ne ga kawo da man da adil haka nake balahu man amila kariya ga bare nan su duk wanda ya abin kirki kan da yawa kada ya dauka wa baban da yake maka eh ko wani ya ce wallahi wai iyayen sun man da yake sai ba da zaman kirka wannan wai ko ne wannan wani ake mutu wallahi shi bai da wani kisa yana da wai shi yayi wa to idan Allah ya ga shi yayi da wani kisa ba abin da zai mutu wallahi shi ne kawai wai na dawo in ba suka muna da kabisa ba sana sai da abin da suka aiwata kana salafu sale da wani wa'azi magabata na kwarai sun kasance sai dula suna kokari bi kimanin amal wajen cika aiki wai kimani da kammala shi wai kitani da kota ta al-islam da ba kota ta wuce ne ta al-islam da ulumul qur'an da imamu sunni in in sunni ne kota ta summa yahtamuna ba'da zalik bi kabuli sannan bayan nan sai su yimbatu wajen kuma sai roƙon Allah ya karɓi aiki wa yakabuna min rabbi suna tsoron kada Allah ya biyan da aiki wa haula alladhina yu'tuna ma atau irin waɗannan su ne waɗanda waɗanda wato ake ba su abin da suka bayar an gane wa qulubuhum wajla zukatan su suna cikin rawa tsoro ruya na ali radiyallahu anhu yana cewa sai na iya ta kunu li qabulil amali a tanda imamun minkum bil amali ku kasance wajen roƙon Allah ya karɓa aikin ku ku fi tsanantawa wajen Allah ya karɓa aikin ku fiye da yadda kuke yin aiki wato himmar ku ka fi yawa wajen cewa Allah ya karɓa fiye da yadda kuka yi aiki ka zo sai magana ta hikima bari ku da abu da yi kefe alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul buku ji Allah ne jima da ruwa yana cewa inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin wa kai Allah yana karba aikin masu tsoron Allah ne shi ga ɗaya daga cikin magabata yake da Allah zai mutar da ni ya karba aiki na ɗaya yake da murna da zai ba za ta mutuntu ba yake saboda ya ce inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin kadai yana karba ne cikin ayyukan masu tsoron sa wa an fadala فذال الدين تابعين سوى لأن أعلم أن الله الله أكبر تقبل مني مثقال حبة قلبي يجي إذا أمنت سوى أن الله الله مدرك سنتي تقبل مني لا تقول أيدينا مثقال حبة قلبي wato daidai da gwargwadon kwayar komayya ya ji cewa da zai san Allah ya taɓa aikinsa ko da daidai da kwayar komayya ne yace a habbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha in san wannan shi yafi soyuwa a gare ni fiye da duniya da ku yake cikin ta in ga Allah ya karɓi wani aikin sa duk dan sa shi yafi soyuwa a gare ni fiye da duniya da ku yake cikin ta لأن الله تعالى يقول جميع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين قال مالك بن دينار مالك بن دينار يقول الخوف على العمل Allah yi kubala jin tsoron wato jin tsoron dangane da wani aiki cewa Allah yi kubala dan kada Allah ya ce karba a san da yana namu ya mutsalan zuwa fiye da aiki kuma ga ba ba su ba wai aiki ba aiki da ne Allah ya karba sun fi jin tsoron wannan وقال أداء السلم أداء السلم يكي الحافظ الاستيفاء على العمل وكيائي وقال كيائي وقال لهم أيدي على العمل الثاني an gane ku kiyaye cewa wato ku sa katanga dangane da aiki na kwarai Allah ya tuna lillah an gane ku na cewa kada ya zanto ba dan Allah akai ba ku kiyaye ayyukan ku na kwarai yi za mu ce da da misali yanzu sun yi wasu fara taimakon ƴan uwan da abokan arziki da kayan arziki amma ba wanda ya sani to ku kiyaye ayyukan ku na kwarai kada ya ɗan yaje ya bata kada ku roƙi Allah ya zaba ba kada wanda ya zo yana sai ya ziyara ziyaru da a jirgin duniya ko sai an dambar sunan ka kai kuma ba dan siyasa kaga dan siyasa ne kake dama shi dama ba dan ladaye ba ko da ni domin kudin kai idan bai ba za a ci baya yi dole ma ka zo ka bayyana kai ne idan ba za ka nuna kudin ka na albashi ka kiyaye riya ko da siyasa ne amma na jama'a idan aka ba ka aiki yanzu na jama'a na gayya ai sai ne ka zo ka gaya musu kayi an bai da alƙe ko eh ya ba ka zo ka gaya musu kayi amma wanda kake so Allah ya baka lada ka koyi inna ma ni ya mutum li wajhi Allah la yuridu minkum jazaan wala shukura da Allah ko وقال أبو العزيز بن علي رواه yace ajratuhum la rizqi mabarata yace dai nuna lil amali salih suna kokari wajen yin aikin kwarai fa idza ba'du wa ba alayhim al bayan sun zama kuma dai da ruwa ta zubo sai su shiga da ruwa me yasa a tuqbila minhu amla an karɓa aikin ko ba a karɓa ba sai ku shiga wannan damuwa wa qala ba'du salaf wanda cikin mabarata yake kanu ya zauna Allah shi ta ta'zuru sai kada sai suna roƙon Allah tsawon wata shida an yi wani ga wani Ramadan sai Allah ya kai shi Ramadan tun daga Shawwal Zulqa'ada Zulhijja Muharram Safar Rabiul Awwal wannan wata shida za su suna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya karɓa aikin da suke daga kuma Rabiul Thani har zuwa Sha'ban roƙon shi Allah ka kai mu Ramadan haka ba ba ba haka shi har zuwa wata shi da roƙon Allah ya karba wata shi da Allah ya kai shi wani wata haka ba ba sun mai dawo da wurin da ashirin sannan su roƙe shi tsawon wata shida an yi taqabbala min zuwa Allah ya karba da gare ku wa kana ba'du sama wanda da cikin magabata sun kasance ya zaharu alayhi da hausun yawma aqidin ana ganin damuwar sa ranar sallah karama a ganin ya da damuwa wanda da cikin magabata bai ba da wuce a cikin jiki inna hu yawmu fariqin wa surur yau ba ranar farin ciki ce da kuma surur da wato annashuwa sai ya kuma rufe shi da rasu yake gaskiya ne walakini abdu sai dai ku sani ni bawa amma da ni maulaya ubangiji na ya umarce da aiki an amara da ruwa amara sun masa wani aiki bala alim yake ban sani ba a yi kubaru hujin ni amla ubangiji na hali yi zan aiki zai karba ko ba zai karba wani su shi ne zan damuwa ɗaya da cikin ta da aiki abin da yake ran zalla shi sai a ga yayi gun a ce ya haka kowa da fanci da ke tsoro da ke bi ubangiji na ne yana aiki ba zan da ya haka ba ko bai karba ba yana da Allah ma saboda ya ce da mai da babbalin lawo ina mutum ya hayya sai ce bala adidi a yambalu abin ji amla ra'awu haihu tsauma wani malam mu uhari yana cikin jami'ai ya go mutane ya ta haku ne yawan aidi suna ta cewa ranar idi faɗa da su yi in kana ha'ula in kubbila minhu siyamu idan har wayannan mutanen Allah ya ga azumin da suke ba ma hada shi da shaki ya ga suna ta harbuwa yace to wannan abin da ke da shi ne aikin masu godiya ga Allah ta bayan Allah ba ma hada shi da shaki wannan jawar da suke wai suke aikin masu godiya ga Allah wa in kana lam yutaqabbal minhu in ko ba ka ga aikin ba ba ma hada shi da khaibi wannan ba shi ne ayyukan masu tsoro ba yin tsoron ya za ka da Allah. Wani da hakan, hakan da zai yi ko bada yake inna Allah ya ja'ala Ramadan. Ko za ka ga wata yi ne malamin da ake faɗa, ji wanda ya koyi wa'azi idan ya hau kan bai yi wa'azi. Yake jama'a ya kamata a yi sadaka. Wannan lokacin corona ne duk masu kuɗo kan yin zakka sannan masu kuɗi su ba da kyauta a yi gaba in Allah ya daga yi biya su kada su shiga da sadaka shi Allah ya mawa wannan baiwa wata rana wani ya zuwa ce da shi ya kamata ka yi wa'azi a kan yan jabai da ke so ya daɗe ne ba sai da wani lokaci shi wanda ya zo magana ba yana da kuma malam bai kaso shawara ba kawai sai da wani lokaci wajen kawai da yawo min gari ya ka jira da yaji jama'a fakkura in ka da yaji ne ka kawo hadisi da ayi wallahi kusan kusan dake kowa ya da ba shi wannan bawo Allah ya dawo yanzu aka maka Allah wani lokaci ga shi ga shi ga shi na kawo ma wato wani korafi a kan wata matsala da take damu al'umma yace kuma ka ga abin da fa'idar consequences din ga irin fa'idodin da aka samu amma a lokacin kai sai dariya yace ni a dabi'a ta ba na wa'azi a kan abu na aikata yace a lokacin ni ban yanka bawo gari ko baiwa shi za ni da zuci na yanka baiwa yace da na yanka bawa shi ne dawo mun gari na gaya kowa ya yanka bawa in yi shi abin da ake faɗa duk abin da ta ji daga gurin hasan al-basri ya kuruji min kalbihi wa yasiru min kalbi ma kana da min kalbi shi ne zai fara formula ma kana da min kalbi ya sirri da kalbi duk abin da ake faɗa daga zuciya to yana zuwa ya ji ka ta buɗe shi ne ka tafahu fa in lam takunu yusbahu inna tasabbuha bil kalami salahu an bai da yabo in dai kana so ai karanci to gaba ka yi to Allah ne ya yi ka kaza lokacin da ka zo mutum da ya yi ne da ku Allah ya zaka dauka za ka ga sun suna amfani da wannan abu yana da fa'ida kwarai da to shi ne abin da ba da yake ji mana anan yake cewa hakan mutane inna Allah ja'ala ramadan Allah ya sanya ramadana da zama mai zumara mai zumara shi ne fage ko fili mai daɗi wurin da ake rai ake musabaka ake wato gasa shi ne musulma ya kalli ya sanya wato ramadana fage ne na halittarsa me yasa ba ji nan ba sai dai ya tabi kuna bi da za su rika buga ba a cikin ya a cikin sa bi da haka ne da gurin Allah ka daure in baka taba rawa sukari ba na ga ba da misali sun shekara wani sai ne su abokai na amini na ne sai ina ji da shi abokai ne na sosai da sosai saboda wasu ne ya daukan dawa saboda haka ya saba yin azumi ya zo sai sai buhun sukari kamar buhu biyu ya raba a uwa da abokan arziki lokacin da ya zo ya kallon faɗaken shekarar da ya kallon faɗake a ƙarƙashin kasuwa a canza yau kuna layi za ma a ce an ƙara kaza yace kaza na ce inda da hali ka biya ka biya sai Allah ya rubuta zaki irin a wannan yanayin Allah ya fara da wannan abin da zaki tun daga wannan shekarun har zuwa yau wallahi ba lokacin da zai yi ba zai samu kuɗin da zai wahala da yada to haka Allah ya yi daga lokacin da ka zo aka mai da muka gaya samari ne cewa ko kalayya eh cewa kai nan baka da aure ba za ka yi dai wa ga ba sharadin layya aure ibada ce kuma wannan ibada za ku wanda da aure ka rike wayar naira dubu ɗari biyu da ya bada da biyu rawu ko ba mai yi ka raba wa mutane yawa amma wani ce ce da ya yi aure wa ga ba ba sharadi ba ne ko ɗaya idan Allah ya ce zai gaba da gayya akwai wadanda a sai dai ku akwai wadanda matasa ba su yaron ba yau daga wannan karatu shekaru a baya da muka yi a bankakan makaranta har yau suna da gida akwai ɗaya daga cikin su yake gaya mun yake a wannan shekarar su ciki ya ba har yanzu bai aure kuma har yanzu yana da gida to sai ne da kuma tarihi kenan mutane zan su ce wa ruwa Allah shi ne maganar da ake yi wannan maganar sai da yake kudan yin ya bayan da cewa Allah ya muku alƙawari a gurare da yawa a alƙur'ani na zai azurta ku idan ka ga ne ke da kai zai yanka ba gurare kusa sama da ɗari uku a gur'ani amma sau ɗaya ke ɗan yake yake idan ka bayar kuɗin ka zai ƙare kuma ka yadda sau ɗaya a shekarar da ya zo kuma da faɗa ya zo sau ɗaya ne ya zo da kuma ka yadda amma sau barkatai Allah ya ce in kai jamba wata ran wani daga cikin mata halarta karatu ba zan faɗi sunan sauki ba yace yana hanyar Abuja mun yi wani karatu irin wannan yace sai kuma wani karatu ne yana ci mun yi wannan magana cewa an kai Allah goba yace har kawai sai wani ya kira shi yana hanyar Abuja yake dai yau nan gabar wani ya kira shi akan wata matsala yake sai ya gaya mu yake cewa Allah ya bani abin da na bashi yake ni da bayan da tura masa yake wallahi da ni tafiyar awa ayu ba sai na ji Allah yake kuma mun gama jin wannan karatu yake shi da aka linka mu wannan kudin sau 50 shi ba wani sau goma ba sau 50 to haka Allah ya yi matsalar shi ne kallon mutum ba zai wa Allah shi ta ce shi da hanyar duk abin da zai da Allah zai ba ku to zai yi kawai ka shiga sarki da duk Allah ba mutum ba to wannan shi to kare shi ne ma da yake gaya mana cewa bid'atu ila barzani ila jejeriya wato da yi wa Allah biyayya dan neman yardarsa ba ta bada kaumun ba ba ana haka su wasu mutane suka rigaya wato suka rigaya suka guje gurin da ake bukata ba ba su suka rabauta suka riga zuwa suka rabauta wata kallaba akaru wasu kuma aka bar a baya ba kamu sai suka yi azara kudin da baka bayar ba da aiki za ka a banza ka cinye shi gyara wani abu ko injin motar ta yi buga ko wayar ta haifon sabanci da biyu su eh kuma ba kai saka zauna ba waya ba kai ka san ko da haka akwai hanyoyi da yawa da in dai Allah ba da mutum sarki zai ba ka abubuwa da yawa shi ba to shi ne ma da yake cewa bal ajabu min al-la'ib zalika fi yawm alladhi yaqulu fihi al-mu'min Allah akbar yace abun mamaki min al-la'ib daga rewa ta azzahu wanda yake dariya fil yawmin ladhi yaqulu fihi al-mu'min ayyidin da wato masu kyautatawa suke rabauta wa yasaru fihi al-mu'min mabarnata kuma ce a ga yace abun ba wani da kuma yana jin dariya irin wannan jinin da bai san me ya dace da shi ba rawa an ali radiyallahu anhu annahu kana yunadi bi akhir lailatin min ramadan an rawaito daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ya annahu kana yunadi bi akhir lailatin min ramadan za a yi kula a yi da tara ko talatin ga watan ramadan a yi kula a ya rage shi manhajar maqbulu an gane ko fa nuhannihi ya laita shi ya kai can man hadal maqbul bal wani wane ne wanda ne karbi takardar sa a hannun dama ne mutai a cikin sa eh bal wani ne ta biya shi ne congratulations waye ne karbi takardar sa a hannun dama mutai a cikin sa waye wannan ne takardar nan wa man hadal mahrum bal aziz wane ne kuma zai karbi ta a hannun hagu wanda za a haramta masa lada da gafara da za a yi a wannan daren shi kuma ne masa ta'aziyya jahi shi ne ta'aziyya ne asalin ta'aziyya jahi ke shi za ki cewa ko an shekara in baka haɗu da mutum ba za ka iya yin jahi ko bayan shekara ne yawa to ke ce ayyuha al-maqbul ya kai wanda ya karɓi takardarsa a hannun dama aka zafin damar ani Allah ka wato ina sai a kamar na ayyuha al-maqbul kai kuma wanda aka jiyar da shi jabar Allah musibatan Allah ya dora ya jara jarabawa da aka yi ba shine aljabru shine a dora mutum ya kai da gora a gura a dora shahru ramadan tuktaru bihi asbabul maghfira ko tuktaru bihi asbabul maghfira wa ghufran shi wata ramadan hanyoyin gafara an gane ko da jin kai suna da yawa kamar asbabul maghfira ta fi yana da hanyoyin jin kai da gafara a cikin ramadan qiyamu wa qiyamu na daya kai azumin sannan kai dai wajara wa qiyamu da nan kai da kuma dai wannan daren da kadar Allah yake da ka kai ka dace a wannan daren wanda ya yi rayuwa kwana goma gaba ɗaya ko ka ga tafiya ta ba ko ba ta ba ba ka ga ne da kadar yawwa da ba ba wanda yake ma buji ala ta ba yawwa ba wanda yake ma gida gida su kwanta in dai ka yi rayuwa daren wallahi ka dace da kadar in sunan ka baya cikin wanda za ka kai aure 2026 to sai ka fara wannan ai waje da kai yawa ba Allah ya sa baka shirya kawai to wannan shi ne sai sai wa minha daga ciki tafsirul suwa kiyarwa ba ta kiyarwa ka ɗebi abu kwano sai ka aika wa mutum gida kuma mutane jama'a mu gane mai rauni a baki sadaka abokin ka kuma ka baki kyauta domin da yawa manta muke da wasu abubuwa wai da mutum yana zuwa gurin ka ɗaukar kana ganin da riga an da guba wallahi da haka ba ka ganin kun zauna a zama ko ko ko gida ba ya biya kai ba ka abu da ta ji ai ya kamata ka yi jibani sannan abu da biyu ba ka san me aikin ka ba a wanda ba zai fito da kun kun bane amma da ba komai a kawo kun ba komai a jiwo kada ai ga man da wannan sukari abokin da ne kana ganin su dan gani sukari kwano biyu gidansa matar sa ba ta azumi ce za ta loko wallahi saboda haka ya kamata mu lura da wa'annan shi da ba a so azumi ya zo wasu su ga damuwa da masu hali da masu rauni to ake kowa ya annajuwa saboda haka ba wata ruwa bane والتخفيف عن المملوك an gane ko sannan da sauƙaƙawa almamluk wanda kake mallaka leburan ka wanda yake aiki a ƙarƙashin ka ya kamata ka ɗaga maka fa wajen aikin san wahala shi ma da abin da kasan zai iya ziga ta ji a ajini ka ji a haƙura bayan an sha ruwa kwai ko kuma a gudu da sassafe wannan tafkiri da ƙabilu suke za ka je guraren ƙabilu kaga muna kokarin fita lokacin da ya da tsawoki wannan ce muna kokarin fita sallah da azuba amma za ka ga ruwa duk tana ta gudu ya ga maka kasuwa da da dai dariya take wani azuci mana ce aba ba da duk da ganin garu a arewa da mutum sai ya sallah azhar ba sai karka ta wula ya tafi kasuwa dan ba san da ne zuba ba ganin jiyo din samarin nan duk sai azhar suke fita kuma da yayin jiyo ba ma jagon su bane idan jagon ka ne misali ka ji kako shi da da ba ka ne in ka ga mutum da fita ka ji da bayan azhar din nan to kafin nan ya fita ko da kira cikin dare ba yanzu ya riga ya tara ne shi da bare da amma kai ba ka tara ba yaron wanda yake da kai ka kwafiya Allahumma barik li ummati fi bukuha annabi ya ce Allah kai wa al'umma ta albarka ne san mako na taɓa gaya wani lokacin da aiki gini wani lebar sai ya zo da azumi suka yi aiki sai ya ya zo ƙarfe bakwai kana jin da shi za su bakwai saura shi da rabi su zo aiki kafin sha ɗaya sun yi aiki ne tsawo a za a rubuta shi da ce to ku ne ta wannan gominar ka ga albarkar da take cikin wuta ba za ku rika yin ta ba ko ba azumi ba a ai ba za nake to wallahi albarka ce da yawa a cikin ta kalli aiki da kuke yi kafin kowa ji ta da azahar ta yi zaɓa sun yi aiki ne yawa sai su koma a wawance jiki kawai a gaba sau da haka ya kamata mu lura da irin wayannan suna da fawadi sosai annabi ne addu'a cewa duk al'umma da take sammako Allah ya mata albarka amma wannan ko wannan addu'a ummati yace ba ga kai ce musulmai ba yawa kida ran da alaina ko kuma ogun ta je duk wannan wato guraren za da su sun saba to shi ne ma da yake cewa to wanda yake zargafin ka wa min ha daga cikin abin da yake sa Allah ya mutane gafara a wajen addiku shi ne ambatan Allah karatu alqur'ani da kuma zalatin annabi da istighfari da sauran wa fi hadisin marfu rasulullah fi maghfurun lahu duk mai ambatan Allah shi ma a cikin wata wata da za a gafarta ba wa sa'ilul la hadini la yahi ne roƙon Allah ko a wannan wata da zai taba tarewa ba Allah wani da ai la in dai Allah ya yi ka roƙe shi ko ko zai amsa ba idan Allah ba ya san biya ba bukata sai hana ka roƙon sa me ja wannan magana idan Allah ya kare ka kana roƙon sa to dora kawai yau wani inda hanyar zuwa ne an je a daji daga nan a tafi gidan sarki kai da ka tafi ga ruwan gurin baka san hanya ba wanda ya san hanya ya ga ka zuwa ba da gidan gwamnati da ka tashi kai da hukun kai nan sai kai hanyar gidan ka kaga za ka dade wa kaje gidan gwamnati to shi ma da yake wani hal istighfar daga cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ya gaba wa mutane akan istighfar kansa ta mu da gwamnati ba wai a azumi ba wajen azumi ba duk wanda yake so ya buru bayan sallar farilla karka yi shi duk sallar jami da za a yi wannan kwana talatin sun karka yi da ta da ya zama ba kai riba ta farko ke riba ta biyu da an zo dabda kulluwa a da jomin ji a jirin babun ya kullu ko me kake gani na kawai ka koma astaghfirullah alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi a hankali ba sauyi ba astaghfirullah wannan kalmomin istighfar da dai har a kira a salat abin da har alfajir ya kullu ina rubu da Allah da kiyaye sallah a farilla to wannan idan kana yi kafin azumi ya fita zaka ji ka canja idan abubuwa ka ga ko da yawa sun kike ma sarƙaƙiya Allah zai warware maka za ka samu mutane suna ta zuwa ce kaza kaza ne sauran na taɓa gaya wani bara ne sauran na ce ga sauran nan shi ne talatin annabi alaihi salatu wasalam istighfari wannan da'ilolin da wata ramadan da su sallolin barin Allah duk ai da kai haba mala za ka sha mamaki mutane za a ce cewa wani kai wani irin ismun lahi a azam ne da kai ake wayannan su ne to shi ne ma da yake cewa wa du'a sa'ili wa talabul maghfirati da neman gafara wa du'a sa'ili mustajabu fi siyamihi ku sani cewa addu'a mai azumi a bakar kowa ce yayin da yake azumi wa inda suke ne da kuma lokacin buɗe ba kun ga abu biyu aka haɗa yanzu lokacin azumin da ka ɗauka da rana kawai da ka buɗe zuciya da ɗaga hannu ka je banta da cewa Allah zan tura yin kyakkyawa da gobin ka baka kuka ina da bukata ka za ka yi bayan awa biyu ka kuma turowa ka kuma daga hannu kana wannan azumin duk wannan kamar ba da jini yayin da ka tafi daga nan zuwa Kaduna kafin a je kai addu'a sau goma da za ka yi da biya rabin awa awa ɗaya ko daga hannu ba yi ba ka yi ba ka roƙi Allah kai sauke an kuma jima kuma daga hannu haka ake tafiya ba tafiya ake ana jin tambayar ruwa kuma ke da yawwa saboda haka wannan shi ne tafiyar tafiya ko a jirgi kake da an yi tafiya an ɗan ɗau lokaci daga hannu ka roƙi Allah an kuma ɗauka lokaci sai daga hannu domin lokaci ne da Allah ya ba alƙawarin amsa ba addu'a to yayin da karatu kuma shine bayan ka yi bismillah ka ci da dino ka ja ruwa bayan cin da dino ba mun sha faɗa wannan kana cewa Allahu akbar a waye ga ma sai ka ji cikin cikin ya dan tabo sai ka daga cin abincin da ban kawo da ya ka sannan sai ka daga ba wani ana yi bane an bai da gogo ka ga abu ka tura wa kana da haɓa gaba kai ya kake yi wallahi kina wani zama ya tafi an je wannan wajen da ta tsaro sai in yi wani sun cike da ta daga daga domin kariya kai ka ga da zuwa ga guda ɗaya ne duk jikin ka abu da idan ya fito ka so ya haɓa gaba wani kishi ruwa da kuma kariya kake yi ba ta gogo wallahi wajen da ta tsaro ko bidiyoyi sun cike dan Allah sun cike sai ka tsoro da abu ka cike ya da tsaro da nan suka ji wannan shi ne zanzan gaskiya da nan sai ka daga hannu ka ce ya Allah ne zuwa ya kyawawa da zubobin gaba ɗaukaka kai wa Allah salati kai wa Allah kirari ka roƙe shi abin da haka ake yi yawwa to da haka ba haka ba shi ake da wannan ba to shi ne ma da yake gaya mana a nan yake cewa wa inda cikin wa biya da abi wa yana wa yabdu fi illa liman aba wa yuzbaru fi ana yin zabara a cikin wannan watan sai dai wanda yake ko kalu ya aba wa yana sabai suka ce ya kai abu hurairah almajiran ka wani da abawa zai ce kuma a amsa ma addu'a kare shi ce ya aba an ya tafsira la wanda yake yin gabara Allah wa min hadisi barul malaikati lisa'in yana da shi abin da ake samu shine malaiku suna yi wa masu azumi istighfar suna yi wa musu gafara in suna yi wa musu gafara hatta ya turu har su gudawa lamma kasarar asbabul maghfirati fi ramadan lokacin da wato dalilin na gafarta wa mutane suka yi waita a cikin ramadana kana ladhi tafutu hu fihi al-maghfiratu ma'runan gawatan ayman lallai duk wanda wato shi kuma gafara ta kubuce masa maharuna lalle wannan abu haramtawa ne duk wanda ya tsara wanda ne ko biya abin da za a gafarta mar ba maharuna da gaita da ilman lalle abu haramtawa ne mutakar haramtawa سعيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر الذي يهوك منبري فقال آمين آمين آمين فقيل له يجي آمين آمين جاك تيري فقال لي إن جبرائيل ko jibril duk sunan sa ya zo a kira'a a ta ni malaika jibril ne zo faqala jibril man adraka shahra ramadan shahra ramadan falam yufal lahu famata duk wanda wata ramadan ne ya rike shi har ya mutu an bai da ko fa da kalan nara kuma yin da wuta fa wa'ada Allah to Allah ya yi da wannan addu'a ba labari da ni an fahimta da ko duk wanda wata ramadana ya zo ya tsare da abin da za a gafarta masa falan yusfan lahu da abin da za a gafarta masa ba kamata har ya mutu a haka ba da kalan nara kuma yake da wuta ba ba da wuta in Allah ya sa shi a wutar ijabi ne da ce to Allah ma da cikin sarki kamar radiyallahu anhu kaga sai da cewa Allah ya yarda da su ko Allah ya yarda ko kuma ko ijabi to shi ma ba ba da wuta fatan da amma yana nufin Allah ya yarda da shi ya kai su can cikin wajen shi ne rajima an rajima an a wajen ruwaya to shi ma nan abu ala wulla wa Allah ya yi daji kul ani malaika jibril ya ce Allah ka ce ani fa qultu ani ne ni kuma nace ani abin da duk wanda rawaza ne ya gobe abin da za a gafarta ba ba to Allah ya kai su cikin wajen Allah ya kiyaye rawu ibn ibad wa qala qala fa ay qala man lam yuqbal lahu fi ramadan katare ya kasance yana cewa an ce duk wanda ba gafarta masa a Ramadana ba balan da sallar ruhi ma su yawo to an watan da ban ma ba za a gafarta ma ba domin ga watan da ake bananza bin shi da wanda za a gafarta ma ba wani ya dinka na ba balan da sallar ruhi Ramadan duk wanda ba gafarta masa a Ramadana ba kuma ta yi sallar to ji za a gafarta ba matari sallar man yi sallar ruhi ya da ta ya yi jira gafarta wanda ba a gafarta a wannan watan ba matari ubangiji ne min marudda fi lailatul qadr yaushe za a tafi tuban wanda aka juyar da shi a daren lailatul qadr shi ba ga tuban sa ba mata ya zo nan la ya zo fi ramadan yaushe duk wanda zai jara wata ramadan bai yi zai jaru mata ya zo man kana jin jaru aw min jin jaru jahala wal gabla yaushe wato duk wanda yake da ciwo na ciwon hauta والجملة تذكر يوجد جارو في جهة رمضان لا جارو جارو مرضان أو لا ننظر كسوره أكل لهم دلائل المعارف وفي جهة رمضان جيني جيني ونما رمضان تجامة لا يكرون في جهة رمضان أكل وقت رمضان جيني جيني أول wani abu da ke na koma babban littafin na ga abin da ya rubuta ke yace yace tara hali shahru wala fahu wa darama yace ga wata ramadana ya shige wala babu kir da wanda yake da ruya a cikin sa wanda rama kuma ya ya za mu kare wa baya wa kasa bil fawzi sannan ya ke banta bil fawzi da rabauta wato man kada ba duk wanda ya yi hidima ko bin jannati da aljanna man kada ba duk wanda ya yi hidima a wata ramadan hidima kuma mun faɗi kala kala ta ba da kuɗi faɗan magana mai daɗi karantarwa da abin da ya kama da wannan duka to duk wanda ya yi wannan ya rabauta wa asba da zafi sannan kuma duk wanda yake abokanan ne ya zama asba tana cikin kana wa aka wato ya zama ko al-miskini wato miskini mukaddaran wanda yake da kalilan baya mijin iri na baya wai abu ya kai kansa ya uzma ma hurima ya to kai maka jaran girman abin da aka haramta ba a wannan wata man fata hujjar duk wanda shuka ta kuma ce masa shi lokacin jizari a lokacin da ake shuka fa ma tarahu ya hasudu illa al-hamma wa nadama ba za ka ganji ya rubuci uwa bai ya ce ko komai ba in ba damuwa da kuma nadama ba duk wanda damuwa da damuwa za ta kama lokacin shuka ya yi shuka da lokacin girbi ba abin da zai yi ba in ba ne ba in ba asara da nadama ba domin bai shuka ba za ka shi ma a Ramadan idan ya zo kai abin kirki ba ranar sallah da ake ba da jaiza kai ma banda ke ranar alkiyama da za a ba da sakamakon wanda suke abin kirki kai ma banda ke shahru ramadan ma ne ku shi wata ramadan awalu rahma farkon sa rahma ne wa wasadu maghfira ajiyar da gafara wa akhiru ikun min Allah karshen sa kuma yanci ne daga wuta Allah ya yanke mutane Allah ya sa mu ne wa bil hadith sahihi annahu tafajjaha tafarjahu fi abwab rahma ya zuwa hadisi ingantacce cewa ana buɗe kofofin rahma a cikin wannan ramadan ana buɗe kofofin rahma sai ce a wuriya wa fi kirmi ya zuwa kirmi inna lillahi utaqa minan nar Allah madaukakin sarki yana ayyuka bayi daga wuta wa zalika kullu lailatin kuma Allah yana yin haka ne duk jarar Ramadan dare na dai har zuwa ran 29 ko 30 al-aghlabu ala awwalihi abin da ya gani yayi dangane da wato farkon wajen a rahmatu shine rahama wa ausadi al-maghfira takiya kuma wannan magana ta tabarin jayi takiya kuma gafara wa akiru wal ikku kaje kuma yanci yanci wannan yana na daga shiga wuta na sai ce liman awqatu al-awza ga wanda zirwai suka halaka ne shi ne hau bakar ko da wuza alwisin shi ne laifin guda daya an gane ko sannan kuma al'auzan ne kuka da yawa wasu taujaban na kuma wato ya yi laifin da ya waje ba a sa shi a wuta yin zunubi ta hanyar yin zunubai wal kabayar yin zunubi da kabayar ta hanyar yin zunubai manya manya to ana aiki wa'annan kuma ne musu gafara wa biya al-iblis ibn abbas al-marfu' إن لله في كل ليلة من شهر رمضان إلا إنسان ألف ألف حقيق من الناس Allah bada kuɗin sarki ya ɗora wa kansa a kowane dare na Ramadan yayin buɗe baki yana ayyanta mutum dubu miliyan ɗari alfa alfa shi ne mutum miliyan wa wato wanda wuya ya ya cancanci ya cancanci shiga wuta za a yi jami daga wuta bai da za ne yau mu juma'a a ta Allahu fi kulli sa'atin min alfa alfa amma idan ranar juma'a ne a kowace awa ake yanta mutum miliyan daya daga shiga wuta kullum muka ji sau da azab kowane ya cancanta shiga a masa azaba bai za ka na asali da na cikin jaru ramadan idan daren karshe kama a daren ramadan kuwa a ta kan nawo fi zalika da yomi bi adadi ba a ta kamin awwal shahr ila akhiri sai a tattaro adadin mutanen da aka yanta tun daga farkon wata har zuwa 29 alin da adadin kuma sai a yanka su a rana ana yi gobe sallah Allah ba baya son kowa duk musulmi Allah baya son shi bauta in ka tashi bauta tsabar ke neman ka ne da ya kai ka amma Allah baya son shi bauta duka baya son domin asalin wuta ba don mu aka yi ta wa taqul nar allati wa'ida lil kafirin a'udhu billahi haka kai ne kuma an gane ko zo da haka wannan shi da sai ce a da wuta da wata jini su bai ka ga wannan ko sallah fa kake yi in ji wannan rabban ruwa ba za mu kyale ka kauce subhanallah za mu ce wallahi kuwa ko in da su ka ji ka ce wai dalil mu take da su subhanallah a ba wani sallama da za a yi ba ne malamin muhammad gazali ba wallahi sallama za a yi sai sai ko eh mu ce masa subhanallahi don ba zai kai mu ga ba kula ji mana gani an gane ko to wannan shi ne a tare da wutar da bin kibai ko gairu wa rawal bazar an abi sa'id marzu'a inna lillahi tabaraka wa ta'ala ko ta da kullu yawmin wa layla Allah ya ɗauki sarki ya dora wa kansa wato ɗantawa a kowane yini da dare يعني في رمضان هنا نفع رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة كما أن الله يتكوى قوة المسلمين قوة جري جيد جي ولا أدعى لألا جي أنصر بألا إذا بغاك أدعى أبو kai ba ka cikin nasu kana cikin nasu Allah addu'a ko Allah ya ce kai ne addu'a ne to ka gama ka gama wa inna ma kana yawmul jidi an gane ko eh sai zan to ita kuwa to ina ga rakiya tsayawa domin karatun mun zo gaba inna ma kana yawmul jidi mu tsaya tunda gobe muna da karatu da zamu cike insha Allah a minti 30 zamu dauke karatun na gaba da gobe ni za a zo muke dinka mini dinka an jara sun kame da gobe da rabin mu na goma kenan didi abubuwan da muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki da ya yi mana har yanzu akwai wasu bayan Allah da abin da nake amma shi ne akwai wani bawan Allah duk da haka jiya ya ba da gudunmuwar littafi fili to amma shi abin da nake saboda da gaban sun wadata kusan kare ne da wani abu aka jiya shi ne duk wanda bai da shi zai zo ya samu bai ba a ƙara dani wani yana da jiya kuma karɓa to duk wanda bai da shi zai mun magana a maza ko mata su je a bar in ji Allah ta'ala wannan shi ne na ku Allah ya saka mu da kai Allah mu rubuta sarki ga zama Allah ya zauna da ita lafiya wanda ke mana wasiya da addu'o'i na sai Allah ka biya wasu bukatu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu kumbunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu kumbunta mata muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da ko mutu da kuka duk wani musulmi mara tsara da gida da su da Allah ka ba su lafiya mu da lafiya Allah ka inganta lafiya mu iyayen mu da malaman mu da ko mu da sarga mu da da Allah ya san da zama matar kuma Allah ya fara musu lafiya da tsawon fara mai amfani wadanda suka sa aure a gaba da wadanda aure ta kuwa gaba Allah ka gina lamarin suna roƙa Allah da suna yin kyakkyawa kasar mu da jihar Allah ka zauna da su lafiya yayan mu da sani Allah ka tura mu Allah ka dora ta hanya mu rijiya Allah ka kai mu Ramadana ka ba mu da ruwa arziki a cikin da Allah ka fara mana lafiya da min da zun don fara mai amfani Allahumma tajid du'a ana wa du'a mu hasana bi du'a Allahumma anta alim الدين والدين فقبها برحمتك يا نبي السلام اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.